بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مجازاة فتج الله بيساك من من وإن رانا الجمعة من تيغ بدك رسول وإن لله نبلغ المرأة من أكسين كتاب الصلاة باب صلاة التطوع جاب قرار عند مقطع وأنا عبد الله بن مغفل المزني المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ويصلى نافلة كافر مغربا ويصلى نافلة كافر مغربا ثم قال في الثالثة أكروا نعوك سيتي لمن شاء قواند يسوع kenan karahiyata an yattakhidha an-nas sunna wannan kaman karhanta kada mutane su rike ka cewa sunna ce shi yasa karshe sai ya ce liman sha wanda ya ga dama yana iya yin raka'a yana iya yin sallah raka'a biyu kafin magariba bayan kira magariba kafin a tara sallah ko dan kan mutane su rike shi sunna shi yasa sai ya ce liman sha rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi kenan in mutum ya yi raka'a biyu kafin a tada sallar magariba kenan ba a cewa dan وفي رواية لابن حبان أو رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين سوى النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى ركعة بيوكا في المغرب ولمسلم عن أنس لقى مسلم لقى أنس رضي الله عنه قال يجي كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس من كسنتي منا ين صلى ركعة بيوكا bayan faduwar rana kafin a yi sallar magariba wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya rana wanda Allah na ganin mu walam ya amurna bai umarce mu ba mu yi walam ya hana kuma bai hana mu mu bari ba ko wannan kenan kenan wannan hadisin na nuna mana an so yin sallah raka'a biyu bayan magariba da kuma gabanin sallar magariba sai dai ba sa daga cikin as-sunanur rawatibul muakkada ko ba daga cikin sunonin na waɗanda suke rawatib ma waɗanda suke masu ƙarfi na biyu an so kada mutum ya dawwama ko da yaushe yana yin haka saboda tsoron kada mutane su ɗauka cewa sunna ratiba ce ko sannan sallar su sallatar raka'a biyu kayan magaraba baya jinkirtar da sallan magariba daga farkon lokacin ta yin waɗannan rafo'in guda biyu ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa na aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ƙara mata yadda qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنت يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح yana sauƙaƙa rako'i guda biyu waɗanda suke kafin sallar asuba raka'atayn fajr ke ko baya karatu mai tsawo mana a wajen yin su hatta inni abu kace har ma ni ina cewa a qara'a bi ummul kitab ko ya karanta fatiha saboda yadda yake yin su da sauri mutabakun alayhi bukari da wa na abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira da Allah ta tabbata a gare shi ko anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam raqa qara'a fi raka'atay al-fajr ya karanta a cikin rak'o'i guda biyu na الفجري يا كرم تقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ركعة كيف تقول يا أيها الكافرون ركعة بكم قل هو الله أحد ko kenan rakatun alfajiri mutum na iya karanta waɗannan surori rawa muslim muslim ya rawato shi wani aisha radiyallahu anha daga aisha da Allah ta baka gare ta kala kace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idan salla rakatay alfajr ya kasance idan ya sallaci waɗannan rako'in guda biyu rakatai alfajir ibtaja ala shiqqi al-ayman sai ya kiɗa a tsagen jikin shi bangaren dama sai bayan ya yi sallah rakatai alfajir sai ya dan kishida kafin ma'ana ya yi sallar asuba رواه البخاري الإمام البخاري رواه وعن أبي هريرة لقى أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح إذا دينكو يصلى ركوعي مدابي كافر صلى أصبعي وليضطجع على جنبه الأيمن يكشن كده akan tsagen jikin shi na dama rawahu ahmad ahmad ya rawaito shi wa abu dawud da abu dawud wa tirmidhi da tirmidhi wa sahahahu kuma ya inganta shi wani hadisi ne ingantacce kenan abin da zamu iya samu game da waɗannan hadisai guda hudu dukkan su sun ratali da bayanin hukuncin sallah na raka'atayn al-fajr ko hadisin Aisha yana nuni akan cewa ana so a sauƙaƙa su kada a tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar su gaban Aisha har ma ta ce wai ya karanta Fatiha duka wannan na nuna tsananin sauƙaƙawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wajen karatu wannan yana nuni akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne gaban Aisha a cikin gida saboda Aisha ko ita ce ta kiyaye wannan sallar tashi hadisin abu huraira kuma yana nuni akan cewa an so karanta bayan karanta fatiha a cikin waɗannan rakoyin guda biyu an so a karanta kulya a yi alkafirun a raka a farko da kulhu wallahu ahad a raka a ta ibn al-qayyim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'atayn al-fajr da surori guda biyu suratul ikhlas da kuma suratul kafirun saboda wannan surori ne waɗanda sun hada tauhidi na ilimi tauhidi kadaita Allah a ilmance da kuma aiki da kuma tauhidi na sanin Allah da kuma irada da tauhidi na kudiri da kuma manuha suratul ikhlas ta kunshi tauhidul li'tiqadi wal ma'rifa abin da ya shafi aqida to da abin da yake wajibi a tabbatar da shi ga ubangiji na kadaituwa cewa shi kadai ne ba da wanda yake tarayya da shi to shi ne abin nufi da bukata da kore da ma'aifa a gare shi da kore ma wani wanda zai da minto tamka a gare shi wayanda su ne usu amma hadisa abin huraira yana nuni akan an so mutum ya fi shinkiɗa a kan ɓangaren jikin shi na dama kafin sallar asuba bayan yayi a katayin fai وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر da Allah ta fita a gare shi shi da ma'aikinsa suka sahabbai ne kare ya ce kare rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala sallallahu alaihi wasallam ya ce to salatun layl masna masna sallar dare aka abibi ne ake aka abibi sallar aka abibi sallar fa idan khashiya ahlukum subha in ɗayan ku ya tsoron ketarwa a subahin sallah raka akan wa'ida to so sai raka a guda ɗaya tutiru da kuma kan sallah ta zame mishi mutunin abin da ya riga ya sallah ta na sallar ta ko idan kina sallah raka a biyu sai kika ji tsoron ma'ana alfijiri ketarwa alfijiri kenan sai kawai ki raka a guda ta zama mutunin متفق عليه وإن بيوت ربا أفرقان ذلك بخاري مسلم وللخمسة أرواع أمر ويتابية وسهاه ابن حبان ابن حبان يا إلا الكاشف بلفظ يدل لفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلى الدري لتئني أنا أنا للنافلولي ركع بيبين وقال النسائي النسائي يتي هذا خطأ ولن كسكري إذا ذكر أنبت أنها كنا سكت وأن وهمي إمام النسائي يتي هو كسكري لأنك سارة أنبت الرانا إن الليل كوت وأنا أبي هريرة رضي الله عنه daga abi huraira yadda Allah ta tabbata a gare shi قال اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله صلى الله عليه وسلم يأتي افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل ما في فيتي يصلى باين فريلا ita ce sallar da bayan sallar farilla sallar da duk ta yi ita ce sallar dare ita ce mafi fiye ko akhrajahu muslim ya fitar da shi abinda zamu iya samu a hadisan nan guda biyu hadisi ibn umar ruwaya sahih bukhari da muslim yana nuni akan shar'ancin sallar dare raka'a biyu biyu ne kenan mutum na yin raka'a biyu ya sallar shekul islam ya ce jamhuri sun ɗauki wannan hadisi akan cewa bayani ne na fifiko wasu malamai suna ganin mutum kada ya kara akan raka a biyu raka a biyu ne zai tsaye na sallama wani abi ayyub al-ansari daga abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama qala ya ce al-witru haqqun ala kulli muslimin ko wutiri haƙƙi ne akan dukkan musulmi man ahabba an yi wutira bi kamsin falyaf'al wanda yake son ya yi wutiri da raka'a biyar to ya aikata wa man ahabba an yi wutira bi talatin falyaf'al wanda ke son ya yi wutiri da raka'a uku ya yi wa man ahabba an yi wutira bi wahidatin falyaf'al wanda ke son ya yi wutiri da raka'a ɗaya ya yi رواه أربعة مروية أو ذكر وتوشك إلى الترمذي إلى إمام الترمذي وصححه ابن حبان كما يأن التحديث ورجح النسائي وقفه إمام النسائي يا رجا يبدا dakatar da hadisin da sahabi cewa maganar sahabi ce ko kenan wuturi ana iya yin shi da raka a biyar ana iya yin shi da raka a uku ana iya yin shi da raka a nan daya inda raka a biyar za ki kenan sai ki raka a biyar gaba ɗaya sannan ki zauna ki sanya ne eh zama guda haka raka a uku haka raka ana yin raka abu aizin ba sanai ba yi ba sanai ba ana yin raka abu aizin ne ba sanai ba ba shi daidai shi raka a biyar dai da mutum zai fita da ko wuturi suna ne na raka'a ɗaya wacce za a raba ta da wacce take gabaninta haka raka'a uku haka raka'a biyar haka bakwai haka tara haka raka'a goma sha ɗaya malamai sun saɓani jamhur daga cikin sahabbai da tabi'ai da imam malik da shafi da ahmad sun ta akan cewa wuturi ba wajibi ba ne ba saboda hadisin arabi wanda ya tambaye manza allah game da abin da allah ya fallanta masa manza allah ya ce mishi allah ya fallanta maka kamsu salawatin fi kulli yawmin wa layla salloli guda biyar a cikin ini da dare sai ce akwai wasu wurin wani abu na wajibi a kaina da Allah ce mishi a sai dai in kayi na fila wasu irin su abu hanifa da wasu daga cikin almajiransa da irin su imam ahmad sun tali da wasu daga cikin almajiran imam ahmad sun ta akan cewa kuturi wajibi ne saboda wannan hadisin da ya ce alwuturu haƙƙun ala kulli muslim jamhuri suka kai akan cewa wuturi suna ce mai ƙarfi ba wajibi ba suka ce hadisin da yake ce alwutur haƙƙun ma'ana ana nuna ƙarfafa ma'ana ana son yin wuturi ana ƙarfafa shi ko ali radiyallahu anhu yake cewa alwutur laisa bi hatimin ka hay'atul mutuna wuturi ba wajibi bane kamar ma'ana salloli waɗanda suke na farilla wannan ce عن جابر رضي الله عنه بن جابر قال كتبت عن قريش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم قال صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان يا وتر رمضان ثم انتظروه من القابلة سنسس كجراش ما أنا دري ميزوع ونزل قال بنا تراويح فلم يخرج بكتوبة ها ولكن سنة سنها وعن علي بن وعن علي بن أبي طالب تباريك أبي طالب رضي الله عنه قال يجعلك تبقى بشيتي قال يتي ليس الوتر بحتم وتري بواجبي بني كهيئة مكتوبة كمن sallolin da aka rasa walakin sunnatu sai da sunna ne sunna ne sanna ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya sunnata rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi wa hasanahu kuma ya inganta shi wannan sa'i da nasa'i da hakim da hakim da sahahu hakim ma ya sahaha hadisi ana hadisi hadisi ne wanda yake sahihi ko سنوى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان كيف يقدر أشياء وقت رمضان ثم انتظروه من القابلة سيموت على دري بيزوى سكتا جلش فلم يخرج بوقتها جلينا وقال سيف إني خشيت أن يكتب عليكم بالوتر دينا يقرأ أو تبتم بوتر شيء سبب و كما تشوفوا حديث يا الله أتمنى سيد البخاري ومسلم عند عائشة أنا من أكن تأسر الدري دوتري با فرلا بل سنة yana a cikin shi akwai dalili a kan shar'ancin sallar dare a cikin ramadana jami'a na Allah yanzu Allah ya wuto so ɗaya yawan mutane sallar dare jami'a a ramadana dare mai zuwa sai da wuto sun ta su kai jiran ya mutu da wuto ya ce ya ji tsoron a wajauta musu wuto ne ya sabi wannan na nuna irin tausayi na manzo Allah a kan al'umma ko da kuma jin tsoron kada a tura musu ibadodin da za su zama kowa tsanani a gare su a cikin shi akwai dalili na ka'ida shari'a da ake cewa darbul mafasil muqaddam ala jalbil masalih toshe banna alƙawar banna shi ake gabatarwa a kan abin da zai jawo maslaha wa an kare ta tabi da muzafata radiyallahu anhu qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يجي إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من عمر نعم yace lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ƙari a cikin kyauta shi ne inna Allah amadda kullu salati Allah ya muku wani ƙari a cikin abin da yake bayarwa na wata sallah ya khairun lakum wata sallah ta fi alkhairi da riku mai kullum ni'ami ta game ma'ana jajayen dabbobi humur shi ne kamar jajayen dabbobi wanda ya kunshi raƙumma da shanu da awaki kenan wannan sallar ta yi a tara muku shanu da raƙuma da awaki kulna sai muka ce wa mahi ya rasulallah mece ce wannan sadar ya manzan Allah ƙara sai manzan Allah ya ce alwutu shi ne wuturin da ake ma bai da salatun isha'i ila tulutul fajr tsakanin sallar isha'i zuwa fitowa a wannan sallah ta fi taron rakuma da shanu da awa صواب الخمسة مرويتها في نفسك رويتوش إلا النسائي السجى نسائي وصححه الحاكم حكم يأتي من التحديث وروى أحمد أحمد يا رويت عن أمر بن شعيب لدى أمر بن شعيب عن أبيه لدى مران سأل جدته لدى مخطوص يا بد نهره فخلقة ونا حديث وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عن أبيه لقى عبد الله بن بريدة لقى بابانس رضي الله عنهما يجعل لك تبقى عبدالله قال يتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يتقال الوتر حقه وتري باجمي ومن لم يوتر وان بايع وتري فليس منا بايع بايع بايع الجريب أخرجه أبو داود أبو داود يرتد أن حديث بسند بين وسند من لوشي وصححه الحاكم حاكم يا إنجلتش وله شاهد وأن حديث ينا من غويا بس بايا من غويا بايا ضعيف من روني عن أبي هريرة لك أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد أو درجة دي حديثي حديثي حسن wannan hadisin yana daga cikin dalilan waɗanda suka ce wuturi wajibi hadisai sun gabata waɗanda suka saba wa wannan hadisi ko kenan idan aka gina akan cewa hadisi ne hasan kenan ana iya ɗoka shi a ɗora shi akan ƙarfafawa ne akan sunnancin wuturi idan ba wajibi kuma wanda wannan shi ne mazhabi na jamhurin mawa ko wa ana kallon mutum da ƙarshen da Allah ya san da an kan sassauka wa tuwa